أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المحضر والتائف بنظرة تأتي لنا بزفري أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيو قوم قوتا رجب الفرد آه كي سفر قوتا إجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنا ألف دبوت يا haka yake ko da 443 wanda ya daidai da 17 ga watan Satumba 2021 za mu tashi daga inda muka tsaya cikin wannan littafi na kashfin albas an fayyadatul khatimi abil abbas idan ba mu manta ba satin da ya wuce mun tsaya akan inda shi ibrahim sallallahu ta'ala anhu zai bayani akan siffofin shehi murabbi ba wai kawai a tashi kowa ya tashi ya ce shi shehi ne da zai rike hannun mutum zuwa ga Allah a'a menene siffofin wannan shehin wayansu abubuwa ne kamata a ce sai ya same su sannan za a ce wannan ya cancanta ya rike hannun mutum zuwa ga Allah shehu radiyallahu ta'ala an yake cewa wa amma sifatu faqar qala shuraishi fi anwar sara'ir amma siffofin shehi murabbi ban ce shayin karatu ba a wanda ya kai matsayin da zai tarbiyyantar ruhi ya ce shuraishi ya faɗa a cikin anwar sara'ir wal shekhi ayatu idza lam takun lahu fama huwa illa fi layali hawaye sirri idza lam yakun ilmun ladayhi bi zahirin wala batinin fadrib bihi lujud al bahri fa aqrib fa aqrab ahwal al alil ila rada idza lam yakun minhu al tabib ala ala khabari وإن كان إلا أنه غير جامع لوصفيه ما جمعا على أكمل الأمر وآياته ألا يميل إلى هوى فدنياه في أي وأخراه في نشري إلى آخر كلامه انظر الأنوار yace wani shekhi ayatun shayi yana da alamomi shayi murabbi yana da alamomi izalim da kullahu in dai wannan alamomin ba a same ta ba a jikin wani a fuska ko a tare da wani shehi ko a ayyukan wani mutum da yake kiran shi akan shehi to fa ma huwa illa fi layalil hawaisri to fa shi wannan ba kowa bane ba illa mutumin da yake tafiya yake yawo a cikin san zuciyarsa kawai an fahimta duk mutumin da bai ambaci bai cancanci wa'innan alamomi na shewuntaka ba kuma ya kiran kansa ya yi da'awar shewuntaka to wannan mutumin fa ba kowa ba ne ba ba kowa ba ne ba face mutumin da yake son zuciyarsa kawai kan son zuciya ne kawai izalin ne kullawa ilmin ladai bizarin duk mutumin da ba shi da ilimin zahiri idan aka ce maka ilimin zahiri akalla yana da hada alkur'ani in ma ba shi da hada dai ya sauke alkur'ani yakan iya karantawa yakan iya fahimtar wa'innan ayoyin wannan kenan sannan ya san fikiru daidai gwargwado akalla idan bai haddace dukkan manya-manyan littafan da suke kan mazhabar da yake bi na fikiru ba a ce ya san su ya fahimce su ya kai matsayin da yakan iya yakan iya fahimtar hamma ya fahimtar ya koyar an fahimta sannan a bangaren abin da ya shafi larabci ya san tun ya san bangaren nahu ya san balaga ya san sarfu ya san arudi ya san da sauran duka wa'annan funona bangaren sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sira ta manyan bayin Allah tabaraka sabai da tabi'ai da sauran manyan bayin Allah ya san su daidai gurgurdan sani domin ya ringa karantawa ya ringa kwaikwayo gare su domin a koda kuwa shi ma almajirinsa zai ga irin wannan kyakkyawan hali da yake da shi nan nasa yake yi shi ma ya kwaikwaya baka ji abin da sai di Muhammad Mushiri ya faɗa a aikin shi wucin Janab al-Abbasi radiyallahu ta'ala kai afwan ya faɗa a aikin shi Ibrahim radiyallahu anhu yace shekarar mu biyar da shi Ibrahim radiyallahu anhu amma ba mu taba ganin inda ya manta zai saka takalmi ya manta ya fara saka kafa uku ba ta dama ba bi ma'ana zai manta ƙanana ƙananan sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama balle kuma ina kuma ga ga manya manyan sunnonin wannan kenan da sauran duk ilimin da ya rataya da da shari'a wala batinun fadrib bihi lujad al-bahri haka zalika idan ba shi da ilimin batini bi ma'ana ba shi da ilimin sanin Allah ba shi da ilimin da yadda zai fi ƙarfin zuciyarsa ya cire hasada da ƙarya da ƙeta da ruko da jin girman kai da yin abubuwan dan da yin aikata abubuwan alkhairi dan a gani a faɗa riya kenan in dai ba shi da wannan ilimin da za a iya cire duk wa'annan abubuwan to wannan mutumin ba shi da ilimin baɗini in dai bai kai matsayin da ya zamanto ya tara ilimin da baya buƙatar a san shi ba kuma yayin abu zai koye kansa shi dai bukatarsa kawai shine ya kasance yana aikata abin da Allah yake so shehu bayan radiyallahu anhu yana cewa man arada zuhura huwa abdu zuhuri wa man arada al-khafa'a huwa abdu al-khafa'i wa man arada ma arada Allah huwa abdu Allah haqiqatan duk mutumin da yake son yayi abu dan a san shi ya bayyana ya shura wannan bawan shuran ne kawai duk mutumin da yake son bari ya ringa abu ya ringa ɓoye kansa ni ba na son a sani to shi ma wannan ɗan bawan ɓoyen ne amma mutumin da yake san abin da Allah yake so kamar yadda shi yake cewa wal abdu kal qalam shi bawa kamar alƙalami yake duk abin da Allah ya ya kadarta a kansa fa ni'ma wannan duka matakai ne wato kan introduction ne na ilimin baɗini ba shine ilimin baɗin ba haka kai matsayin da cewa zaka ga cewa baka iya samun nutsuwa a zuciyarka sai da ambatan Allah kuma wannan karfin ambatan Allah shi zai fitar da zuciyarka daga nafsul ammara ta koma nafsul lawama daga nafsul lawama ta koma nafsul mulhama daga nafsul mulhama ta koma nafsul mutma'inna daga nafsul mutma'inna ta koma nafsul radiya har zuwa radiya hatta kai kololuwa kamila ko da yake shaibar sallallahu alaihi ya ce in ba annabawa wanda yake taka wannan makami to wannan shine ya samu daga lokacin da ka hau kan wannan ilimin ilimi ne wanda yake tafiya da practical kamar science knowledge ne wanda in ka gama karanta dole sai kai putin din shi into practice to duk wani abin da ka karanta da aka karanta maka aka koya maka kai kuma ka zo ka tsabbaka su akai zaka kai matsayin da zaka san Allah za kuma mu ga matakan sanin Allah a cikin magana yace in dai ba shi da wannan ilimin zahirin na shari'a ba shi da ilimin hakika kawai ka jefar da wannan shayin kan tura shi can bayan bayan kogi kan ma ya tsallako balle kwaɗin shi فأقرب أحوال العليل إلى الرداء إذا لم يكن منه الطبيب على على خبر يجب أبيسا قسير مغانا دا قسير زنشي دا أكي ما في كسا دك باوان دا يكي كسا دا ردا حلقا شيني باوان دا يواي غري باشي دا الطبيب باشي دا لكتن دا زي دوباشي بما أنا كان أشكي رشن الله فيها ماليريا تاتي تاتي دي كان أما كاكا كاكا زوا أثبتي ba kana kusa da kabari ba kenan kana kusa da kabari saboda baka samu mai likita ba saboda haka abin da yake nufi anan ba wanda kullun ƙarya yake kullun hasala ta cika mai zuciya kullun cikin girman kai yake gashi jahili ne ba ilimin arabu ba na boko ba zai ba ba ne sai jiji da kansa da sauransu to in dai mutumin nan zai dawwama akan haka to zai waye gari ya halaka dole sai ka koma zuwa ga ɗabi ka koma zuwa ga likita bi ma'ana zuwa ga shayin da zai cire maka zai nuna maka yadda hanyoyin da zaka muka cire ƙarya ka cire hasada ka cire jin kai ka cire ruko daga zuciyarka baki daya wa in kana illa annahu ghayra jami'in wa sai ma jama'an ala akmal al-amri koda kuwa idan ya kasance bai taro duka wa'annan sufofi na zai da baɗi ba a bisa cikar al'amarin wa ayatu Allah ya mila ila hawa yake to in dai bai samu ilimin zai da baɗi ba an san kasan ana iya samun shehi wanda ba shi da ilmin fiƙi amma kuma waliyin Allah ne mun faɗa irin sai da Abdul Aziz Dabban ko sunan sa ma bai iya rubuta ba da larabci amma waliyin Allah ne ce to in dai mutum bai samu wannan ilimin ba to wa ayatu alamar cewa wannan mutumin Allah ne Allah ya mila ilahawa kada a taɓa ganin sa yana karkata zuwa ga san kai san zuciyarsa kada a taɓa ganin sa yana yana yana karkata zuwa ga san zuciyarsa faduniyawu fi ayyin a ganshi ko da yaushe yana tattare duniya a gefe guda wa ukhrawu fi nashri a ko da yaushe yana aikin da zai samu lahirarsa an fahimta shehu bin sallallahu ta'ala an yana cewa ma jalastu safiyan taku ni tun daga farkon lamari na lokacin na fara tashi ban taɓa zama da wawa ba balle in mota sannan da ya fara sai ya ce ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala shi bai a taɓa ganin sa ba yana karkata zuwa ga abin da yake ma ja'izi ne ba amma ba laifi idan an yi shi a shari'a babu laifi idan an yi to shi ba ma yayin irin wani in babu laifi shi dai abin da yake nema shine me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin aikata an fahimta yana cewa fa wailaki sharrin nafsi malli da waiki kai tanki ke sharrin zuciyata wai wane ne zai bani maganin ki shehu radiyallahu ta'ala an lokacin da aka zo ana gaya mai wane yana kinka wane mai kinka wane kaza sai ya ce mu ba ma yaƙi da kowa da abu ɗaya muke yaƙi a duniyar nan mu yaƙin mu da zuciyar mu muna ko da yaushe cikin yaƙan zuciyar mu muke mu fi karfin ta mu ita ce mai kiyama amma mu duk halittar Allah masoyan mu ne ba wanda muke to irin wannan Allah ya mila ilaha wa kada a gansa yana karkata zuwa ga bin son zuciyarsa amma idan ka ga mutum yana karkata zuwa bin son zuciyarsa sannan kuma ya ce shi shegi ne in Allah ya yarda gobe zai zo ya ja ka kai ma zuwa ga son zuciyar su ne irin shainan da za a ga muridi yana yin aiki da bai dace ba amma saboda muridin na yana ba da hadiya ba za a yin faɗan wannan abubuwan ba kokari ma ake a yi tawilin wannan mummunan aikin da yake yi Allah ya kiyaye وقال شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا القطب المكتوم الخاتم المحمدي المعلوم كما في جوائر المعاني ما نصه شيخهم آنم زواج الله كتبي أبو بوي وسري شكمكم وليان الله شيخنا أمر التجارة رضي الله تعالى أنه يا فتاة كما يجي أتكين جوائر المعاني أما حقيقة الشيخ الواصل أما حقيقة حقيقة الشيخ الواصل hakikanin shehi wanda ya sadu da Allah sadu da zai iya rike bawa zuwa ga Allah fa huwa allazi rufi'at lahu jami'ul hujba shine mutumin da aka nannade mishi dukkan hijabai tsakanin shi da hadatul qudus an kamalin nazar ila hadratul ilahiyya daga barin cikar kallo zuwa ga hadara ilahiyya nazaran shine mutumin da yake duba zuwa ga hadara nazara ta ido da tabbatarwa da yaqini a gaba da idan baka cikin nan kana da almajirai ka je ka kora su ka tura su zuwa wajen wani fa innal amra yace lamarin yadda lamarin shuguntaka yake daga farkon lamarin awwalu muhadaratu wa huwa mutala'atu alhaqa'iq min wara'in min wara'i sitrin kasif yace daga farkon lamarin mutumin da yake zo ya zamanto cikakken shehi murabbi wanda ya sadu zuwa ga Allah yake so zai iya sadarwa shine zai ringa muhadara abinda ake nufi da muhadara shine huduri shine abinda Sheikh Rabi radiyallahu ta'ala anhu yake gaya mana a cikin ruhul adab wastahdiran shaykhaka al-murabbi kazaka shaykahu bidun raibi cewa ka kasance a koda yaushe mutumin da za a gan shi a koda yaushe daga farkon lamarinsa yana ganin babu wani numfashinsa da yake fita ko yake yake shaka face Allah tabaraka ta'ala yana tare da shi wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku a duk inda kuke to ka ringa jin wannan ba jin kunne ba a a jin zuciyarka a zuciyarka a koda yaushe kana ganin cewa Allah tabaraka ta'ala yana tare da kai babu wani motsi tak da kake yi a rayuwa wanda baka tunanin cewa Allah yana tare da kai to inda ka kai wannan matsayin zaka ga ko tashi zaka yi kasan Allah yana tare yana tare da wannan tashi na ko to daga nan wajen sai Allah ya dawwama a zuciyar bawa idan Allah ya dawwama a zuciyar bawa sai bawa ya rinka ganin kamar yana tare da Allah kamar yana ganin Allah an ta'budullaha ka annaka tarahu ka bauta wa Allah tabaraka ta'ala kamar kana ganin sa to wannan mataki zaka ga jin kana ganin Allah to wannan shi ake nufi da mushahada min wara'i sitrin kasifin wani mushahada ne zuwa ga Allah kake yi zuwa ga zatin Allah tabaraka ta'ala amma ta bayan wani hijabi mai kaurin gaske ta bayan me ta bayan hijabi mai kaurin gaske to saboda haka idan aka ci da azkari aka ci da bautawa Allah tabaraka wataala da sa tsoron Allah a zuciya da jin Allah yana tare da kai a koda yaushe summa mukashafa sai ka tashi daga muqamin muhadara ka koma muqamin mukashafa wa huwa mutala'at al-haqa'iq min wara'i sitr raqiqin shine duba kutsin kayan haƙa'ik haƙiƙoƙi min wara'i sitir raƙiƙin daga bayan wani watakan hijabi mai shara-shara bayan hijabi mai shara-shara me ake nufi da wannan abinda ake nufi da mushahada shine akan kanka za ka yi duba zuwa ga wata halittar Allah da in ka dubi wannan bawan kaga a wannan ba me yake suna rijalu yadda ya iya wannan adiyar son da sauransu da yadda ya kware a kansa sai ka gano fa cewa ubangiji tabaraka wata'ala shine ya kimsa mai dan haka kowane abu da yake afko a duniya a bayan wannan abun wata kudura ce ta Allah da take juya wannan abu to daga nan wajen wannan wannan shine muhabara in ka kai kan mukamin mukashifa Allah zai buɗe idanka ne kana ganin wa'insu sirrika na daga ajaibu sun illahi tabaraka ta'ala abubuwan al'ajabi na halittar Allah wa kazalika nuri ibrahim malakutu samawati wal ardi wal yakuna min al min al muqinina muka nuna wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa insu malakutun malakutu samawati wal ardi wa insu kayan yaki na Allah wa insu abubuwan al'ajabi na halittar Allah tabaraka ta'ala to duka wannan bai kana mushada ne min wara isitrar raqiqin bayan wani hijabi ne mai shara-shara saboda kana ganin wata hikima ta Allah akan kowane irin halitta idan ka dube ta ana fahimta summa mushahada sannan sai ka tashi ka wuce muhadara ka wuce mukashafa sai ka kai kan mushahada huwa tajallul haqa'iq billahi hijabi lakin ma a khususiyati to shi kuma a wajen nan ba kai ne kake da wannan karfin ba a tajallul haqaiq wa innan haqiqoqin ne suke bayyanan maka amma a ke a wani abubuwa ke bantattu ba komai ba a wani abubuwa ke bantattu ba komai ba yanzu mutum idan aka ga mai wannan magana zai iya mamakin cewa wannan duk ƙarya ne zai a ce dan adam ya kama wannan ko amma kuma ba zai ƙaryata maka cewa idan matarsa tana da ciki cikin ya kai wajen watanni biyu uku hudu idan ya je aka iskanin likita zai ce mishi namiji za ta haifa ko mace ce amma ya yadda to idan har likita da yake dan adam ya iya ko a ce dan adam da yake shi ba Allah bane ba ya iya a a a tsera wata na'ura da take iya ganin wani abin da yake cikin mace ta yanke duk wa'innan hijaban duk wa'innan duhu da yake jikin dan adam ta je ta gano sex ɗin dan adam ɗin da yake ciki ko mene wala zai kharar kun fi butun ma kuma halkan min ba da halkin fi zulmatin salat duka wa'innan zulmatin salat ɗin a keke ta su a shiga ya gano maka bari ma ba ganowa ba ma har ya ce maka ranar kaza ga watan kaza shine ididi ɗin mata ka ranar da ta yi to kuma ta yaya kake tunanin cewa Allah tabaraka wataala ba zai bawa wani bawa wani abu na kyauta ba nasa da zai iya za iya mai kashifi ga wani abubuwa wani abubuwa su bayyana a gare shi ba sai ku an gane idan har likita zai iya wancan to min babil aula Allah tabaraka wataala ya sanar da waliyi wani abu ya bayyana wa wali haƙiƙoƙi su ta jalli a tare da shi ka yi ta jalli gare ka guda hudu eh to kuma amma da wa'insu khususiya daga nan wajen summa mu'ayanatun sai ka tashi kan mukamin mu'ayana ka wuce muhadara ka wuce mukashafa ka wuce mushahada to ga mu'ayana huwa mutala'at al-haqa'iq bila hijabin wala khususiyatin wala baqa'un lil ghayr wal ghayriyya yace shine kuma mudala'a tsin kayan haƙiƙoƙin nan ba tare da wani hijabi ba mai kauri ko mai sharshara ba tare da wani abubuwa da aka kibanci a baki da aka bude maka babu kuma wani wala baqa'in ba lilgairi babu kuma abin da ya wanzu ga ba abin da ya saura ga wani Allah fada an ka nuqtal gaini fal aini zairun fa nuqtaka ainal aini abdalaka al gaina inji shoyi bayan radiyallahu ta'ala anhu an fahimta والغيرات عينا وعصرا وهو مقام السحق والمحق إذا فقانش والحق أجار والمحق والدك وفناء الفناء فليس في هذا إلا معاية الحق في الحق للحق بالحق فلم يبق إلا الله لا شاء غيره فما ثم موصول ولا ثم بائن to a wannan makamin ita wata gairu da gairiya karewa take hunaka talashal abdu ko a nan wajen komai karewa yake mukami ne na shafarwa na kararwa na fana'i to a nan wajen fana'i duk da dai muna yawan bayani akan fana'i ba ana magana fana'i bane na yan wa'annan yan kutuku ba mun nan kawai mutum ya zo ya dauki son zuciyarsa da kan kansa ya ce ma kawai fana'i an fara ba wannan ake nufi ba fana'i abinda ake nufi lokacin da bawa zai kai wani irin matsayi na ambatan Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai kimauce cikin ambatan Allah ba kuma baya bukatar komai jin daɗinsa da rashin jin daɗinsa ya ta'allaka cikin ambatan Allah tabaraka wa ta'ala shine a koda yaushe cikin ambatan Allah yake cikin tunan Allah yake ji yake Allah yana tare da shi kuma ba shi da wani abin da yake bukata sai abin da Allah yake bukata a kansa a cikin mu kowa yana da bukata ko kasuwannin ta gyaru eh kwastomomi su ka dawo to ka kai matsayin da dukkan wannan baka jin su kai abin da Allah yake a nan nake son daura ka to hakan yake kai duk da abin da Allah ya maka haka sai ka ce alhamdulillah shine makamin da shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ta'ala anhu yake yake cewa ala absarat aynaka ahla ma'ishatan min al-abd fa walhamdulillahi kullu yace shin idanuwanka sun taba ganin ahla ma'ishatan sun taba ganin maka wani rayuwa mai dadi irin na bawa Ibrahim wanda shi komai nasa alhamdulillah ne da abinda Allah mai daidai ne alhamdulillah to shine makamin fana'ul fana'i duk abinda Allah yake so shine daidai to wannan fa shine makamin ba wai ka ce kai fana'i ka je kai sata ba mallan a kama kai ma duka kawai professor to kuma wannan a wajen nan sai aka ce falaita fi hadha illa mu'ayyana anan wajen babu abin da yasa sai mu'ayyana me mu'ayyanan nan abin da ake nufi da mu'ayyana babu abin da yasa sai taimakon Allah kai dai baka kai baka isa ka taka wannan mukamin ba ka ce kai kake yi wa kanka wannan aikin a'a ai wal abdu fil qalam ne Allah ne yake jujjuya ka dan haka Allah ne yake yake taimakon ka cikin wa'annan tadawurat din an fahimta daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan ka kai matsayin da ko jin kanka baka ji wallahi baka jin wani wani wani sun idan aka ce kullum yaka illallah ba abin da ya saura sai Allah ba ana nufin cewa ka ce da ni da kai da wani Allah ne ba wannan ƙarya ne wannan kafirci ne wannan shirka ne an fahimta an fahimta wannan zindikanci ne abinda ake nufi kullum yaka illallah babu abin da ya saura a zuciyar bawan Allah sai Allah baka ba abin da ya fara da san matarka ko san danka ko san kasuwarka ko san makar a'a kai dai kawai ne Allah nake so shine fa lam yabqa illa Allah la shi ba komai a zuciyata sai Allah dan haka ba da kuma san babu wani wanda ya kusanta ko wanda ya sadu wala ba inin ko wanda ya nisanta ba babu duk ɗaya suke a wajen ka kai dai kawai abin da kake so abin da Allah yake so a kanka an gane to a nan wajen za a kai makamin da masoyinka da makiyinka kana yi musu kallon dutse ne taimakon su kake yi kai dai kawai ka tare da su zuwa ga Allah shi ya bin sai Allah ta'ala an da ya taka wannan mukami sai muka ji yana cewa wal ummatu qazdifi mu an asuqahum ila hadratil barrahim ilahina wa ta'lamu hal fil kawni ahna alaihim madaddaru minni wal ba'idu kama jana yace ni burina a cikin halittar Allah shine baki ɗayan su in kora su zuwa ga Allah su kai irin wannan matsayin su ji suna son Allah suna son maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ka sani a yanzu babu wanda yake jin tausayin halitta fiye da domin wal baqidu kama da na na kusa da ni ƴaƴana na na jini da ƴaƴana na ruhi daidai suke da waɗanda ma suke kina duk ɗaya suke ne a wajen kuma wannan ba wai ya faɗe shi bane da baki ya aikata shi babu duk mutumin da yake jin tarihin shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya san abubuwan da suka afko tsakanin shehu radiyallahu ta'ala anhu da Saddauna saboda me saboda zikki da afko tsakanin Saddauna da Maulana Khalifa sun su na daya to da haka lokacin da aka wa Saddauna ko ya mutu sai Bilkisu radiyallahu ta'ala anha ta tafi wajen shehu Ibrahim cikin farin ciki da karsashi sai ke cewa shi alhamdulillah ai masa da wani ko an ce ya mutu shi ko kallon ta bai can lokaci guda sai ce alhamdulillah sai sai eh wallahi alhamdulillah yace a'a tambaye ni me nake yi wa alhamdulillah ce to shi me kake wa alhamdulillah ai ko saboda an kashe shi a mu kwata kwata sam yace nayi shirun nan da ni ne na duba zuciyata daga ranar da duk abin da ya mana daga ranar da na san shi zuwa yau akwai ranar da na taba jin ina kinsa dai kenan sannan na biyu akwai lokaci guda a yadda ke ga mun ne karkashin zuciyata na yi farin ciki da mutuwarsa sai yanzu duk ban ja ka sai ce to alhamdulillah yadda ake son zuciyata yanzu nan kawai mutum ne kuka samu matsala shi a kasuwa ne ma kake shiga wannan dan matsala ta ko malaria ne ta kama shi kuma wata na kamu kowa rike carbi ka ko kowa rike carbi in an ce shi ba in yes kamu kowa tuwa in yes to ina aikin yes babu Allah ya tunake mu ya ce to duk in ka kai wannan mukamu ba fa gama ba bawan Allah sai ce sun mahayatun sannan sai ka dawo kai rayuwa وهي تمييز المراتب بمعرفة جميع خصوصياتها ومقتضياتها ولوازمها وما تستحق من كل شيء ومن أي حدث كل مرتبة منها ولموج... ولما وجد وجدت أو وجدت وماذا يراد منها وما يقول إليه أمرها sai da kuma kai sulushi a dawo rayuwa ka bambance mukamin bawa da mukamin abdu da rabbu an fahimta kaga da dukkan kususiyoyi da duk abubuwan da suka lizumce ka a matsayinka na bawa da duk abin da ya cancanta ka ba da haƙƙinsa na kowane irin hadara ka duba hadara ka ga dan me ita aka samar da ita kuma me ake bukata gare ta kuma menene lamarin ta zai kasance da kasu wa huwa maqamu ihadatul ihadatul abdi bi aini wa ma'rifatihi bi jami'i asrari wa khususiyatihi wannan shine muqamin kewayewar bawa baki ɗaya zuwa ga ainihinsa da ma'arfarsa da sanin dukkan asiranta da kususiya wa ma'arfatu ma yi hadratul ilahiyya shine mukamin da zaka san menene hadra ilahiyya wa ma hiya alayhi min al-azmatu wal jalal wan nuqut al-aliyya wal kamal wal kamali yace shine ka san ma hiya alayhi min al-azmati me hadra Allah tabaraka wa ta'ala take da shi ta kunsa na daga girma da ɗaukaka da alamomi maɗaukaka da kamala ya ce ma'arfatan zauƙiyatan wa mu'ayyanatan ya ƙiniyatan amma wannan sani ba irin sani na a wani ma ya jo ba ne ba alal mukallafi a yan fahimta a'a wannan sani na zauƙi ne ka ji waliyi ya kai matsayin da idan aka ce la'ila ilallah kawai sai fashi da kuka saboda daɗin da yake ji na jin kalmar sunan Allah wani har an ga ce wannan mawakaci ne ba kuma mawaka yake ba ko ne mawakata shi ya san daɗin da yake ji shi ne ma'arfa na zauƙi shi ne abin nan mu'ayyana mushadin halara yaƙinin na yaƙinin gaske wasai ba hazai martaba ta huwa lazi ta shukku ilayil mahami'a fi daraji to fa wanda yake kan wannan mukamin shine wanda ya cancanci a yayyanke dazza dajin jika kala kala dan aje a neme shi suna ina alimi sai da ku da kuke wajen nan lakin ma hadhihi sifatin fi kamal izn al-haqq lahu subhanahu izan khasan fi hidayat abidihi za ku ga an ce ubaidatin abidihi ne watawalli alayhim bi irshadihim ila al-hadrat al-ilahiyya yace duk idan bawa yace ka duk wannan kamalar duk da haka akwai abin da ya mai saura bai zai zama shayi ba muddan sai ya samu izini daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala cewa ya ja bayi zuwa ga hadara Allah amma mutane nawa ne yanzu kawai ka je ka tunda in iskan gari kawai wai yazo yace shayi ne yana ta tabara ne ta jinyo shi ba musu zai inda ka ce mai wa'annan daga kan daga kan muhadara zuwa kan mu'ayana maka bayani bai ma sani ba wani ma bai taba jin kalmomin ba sai yau amma kuma ya fi kowa ma aka kato ta rawani ya zuba kato ta talbi kuma ya ce shi shi ne ta janyo mana zagi mutumin fa da aka gaya maka wannan fa sai ya cika ya tumbatsa ilimin zahiri ma ba ka gani wanda suke kan wannan mukamin wallahi irin su ne wallahi irin waɗanda masu mukamin nan ne za su ce maka sun fi shekara goma ba su taɓa yin awa ɗaya tak babu awala ba halifa sunusu na ɗaya ke cewa duk ɗa wanda uwa ta haife shi da zai yi awa ɗaya ba shi da alwala to na wuce shi to fa irin wa'annan fa su ne shehunanmu ba wa'annan ba wa'anda 'yan kutukuwa mu Allah kiyaye فهذا فهذا نعم la fa hadha huwa shaykhu allazi yastahiqu an yutlaba wannan shine shayin da ya cancanta a nema wa huwa al-murad bi qawli sallallahu alaihi wasallam la abi juhaifa shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga abu abu juhaifa salil ulama'a wa khalidil hukama'a wa sahabil kubara'a ya abu juhaifa idan zaka yi tambaya ka tambayi malamai in za ka yi cakuɗeɗeniya da mutane ka yi cakuɗeɗeniya da masu hikima sannan ka je ka yi abokanceceniya da kubara a waɗannan mutanen zama da su kawai riba ne wasu ai ba a zai martaba ta huwal mu'abbaru an bil kabiri wanda yake kan mukamin da muka faɗa shine wanda ai manzo Allah yake nufi da alkabira anan wa mata ma asal al murid min hadi sifati duk lokacin da muridi ya samu wanda yake da wannan sifar فلازم في حقه أن يلقى نفسه فلازم في حقه أن يلقى نفسه بين يديه كالميت بين يديه قاتله لا اختيار له ولا إرادة دين لو كتن من دي سامي إلو وانا شيء تو واجبي ne gare shi ka je ka waɗe a gabansa ka kasance kamar matacce a gaban mai wanke shi ka san sai an juya sai da aka juya shi an fahimta baka da wani zaɓi baka da abin da kake so wala ita wala ifada ba shi da wani abin da zai karɓa zai bayar ko abin da zai fa'idanto وليجعل همته منه تخليصي من البلية التي أجرك فيها إلى كمال الصفاء بمطالعة الحضرة الإلهية بالإرادة عن كل ما سواه يزمن تو همرك إذا كان إيران wannan shayin shine abin da nake nema zuwa ga wannan shayi nawa shine ya kasance cewa ya fitar da ni daga cikin duhun jahilci ko duhun rashin sanin Allah ko duhun san zuciya zuwa ga tsarkin saduwa in kai zuwa ga hadarar Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar cire kowa da komai wanda ba Allah ba wal yunazza nafsahu an jami'il ikhtiyarat wal murad mimma siwa hadha idan ka da shi nan ka cire duk wayansu sha'awa sha'awan zuciyarka da duk wayansu zaben zaben zuciyarka in dai ba wannan ba ni dai hadafi na ko in sa zaɓa wa mata ashara alai bi filan aw amara aw aw aw aw amrun aw amrun falyahzir min su'ali bilima wa kaifa wa alama wa ayi shay'in daga lokacin da shay'in nan yace maka aikata abu ya maka ishara kan ka tsaya kana cewa shay'in me yasa aka ce maka kaza to ta yaya za a ce ni to dan me yasa ni za a aika a fa innahu babul muqtu wa domin wannan tambayoyin kofofi ne na korar bawa daga hadara Allah kiyaye wal ya'taqid anna shayka a'rafa bi masalihi min ya itikadi cewa shehin nan nawa ya fi ni sanin abin da yake dacewa a rayuwana abin da yake mafi dacewa a rayuwana wa ayi mazalacin adrar da fiya fa inna yajri bi fi zalika kulli alama huwa lillahi wa billahi bi ikhraji an zulmati nafsi wa hawaha ya san da cewa duk wani wa itashi da shehin sa ya tafi da shi a wajen ya san cewa yana yi mai hakan eh dan Allah saboda Allah dan ya samu zuwa ga Allah saboda haka sati mai zuwa za mu tashi a kan wa amma shekul da ziyaji fatu fa kai fahimta su biyo ma za yi ƙarf wannan shayin da aka waɗi sufofin nan nasa ta yaya za a sali da shi kuma da wanta abubuwa za muna gani za mu gane to gashi nan to shehu shi ma zai gaya mana komai bai gaya mana zai gaya mana satin ya zuwa ta yaya za a gano nan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala inda muke daidai Allah ya ba mu gadan inda muke kuskure Allah ya yafe mana fatiha ma ta fatiha amin